بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna macin a yammacin lahadi 20 daidai ga wannan wata mai albarka wata ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1442 inda muke ci gaba a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya kan aya ta 33 a cikin wannan sura suratu fussilat وزام تاشي آية أربعين دهول مي ألاج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي أعجمي أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب Allah ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiya da dai mun sanya alqur'ani mai girma ya kasance abin karantawa ne da yaran da ba na larabci ba da wani yare daban wanda ba larabci ba laqalu laula fussilat ayatuhu da kafare sun ce ina ma da an ce an rarrabe ayoyin shi ina ma da a ce ana fahimta abin da alqur'ani ya kunsa tunda an sabkar da shi da yaran da ba nasu a'jamiyun wa arabi da za su ce yaya zai kasance balarabe da wani zance wanda ba na larabci ba a'jamiyun wa arabi kenan za su ce yaya zai kasance ƙur'ani ya zamanto daga balarabe kuma zancen ba na larabci ba qul ka ce musu huwa lillazina amanu hudan wa shifa shi alqur'ani mai girma dangane da wanda suka yi imani da Allah da ranar karshe hudan shiriya ce wa shifa'un kuma waraka wallazina la yu'minuna fi adanihim waqar wanda ko ba su imani ba fi adanihim a cikin kunnuwan su waqarun akwai abin da ya taushe su ba sa jiji na basira wa huwa alaihim ama kuma ƙur'ani ya kasance a gare su a matsayin amma makabta ula'ika yunadawna min makanin ba'id lalle waɗannan su ne wanda za a kiran su daga wuri mai nisa gobe alƙiyam yana wannan aya tana nuna irin taurin kai da kuma musu da kafaran makka suke yi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya zo da shi na alƙur'ani da Allah ya ce an saukar da ƙur'ani da wani yare daban wanda ba larabci ba da kafare sun ce ina ma da an rarrabe ayoyin shi ina ma da an fassale su ta yadda za mu iya fahimta shi da kuma sun ce yaya za a yi ya kasance ba larabe da zance wanda kuma ba larabci ba sai Allah ya ce to shi dai alkur'ani game da wanda suka yi imani shari'a ce da za ta shiryar da su zuwa ga hanya madaidaici a nan gidan duniya kuma shari'a ce da za ta shiryar da su zuwa ga shiga gidan aljanna gobe kiyama kuma qur'ani a lokaci guda waraka ce ga masu imani wanda ko ba su imani da shi ba akwai wani rufi da kurumci a kunnuwansu da ya hana su su ji gaskiya kuma ya kasance alqur'ani a gare su kamar wani abu ne na makafta ba za su iya ganin gaskiya ba su imani da ita yasa Allah ce waɗannan kafaran masu wannan halin game da alkur'ani mai girma gobe alkiyama za a kira su daga wuri mai nisa walaqad atayna musa alkitab Allah ce haƙiƙan mun bai wa annabi Musa alkitab littahi shine at-taura faktulifa fihi sai aka yi sabani game da shi littafin da muka ba annabi Musa littafin at-taura idan kai ma dai annabi littafin da muka baka gashi an yi sabani akan shi wasu sun yi imani da shi wasu sun ki imani da shi walaula kalimatun sabaqat min rabbika in ba dan kalma da ta riga ta gabata daga ubangijinka ba la qudiya bainahum Allah da ya hukunci sakankaninsu Allah ya riga ya zartar da kalma kan cewa ba zai azabtar da al'ummarka ba azabtarwa ta gaba daya irin yadda ya halakar da adawa da samudawa in ba dan da Allah ya gabatar da haka ba cewa ba zai halakar da al'ummarka ba da tuni ya halaka su gaba daya wa innahum lalle su kafaran makka lafi shakkin minhum rib suna cikin kwankwanto da shakka game da alqur'ani mai girma man amila من salih عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها وما ربك بظلام للعبيد man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aiki nagari fali nafsihi to yayi aikin dan kansa aikin nagari zai amfane sa gobe qiyam wa man asa duk wanda ya munana yayi abin da bai dace ba fa alaiha karshen abin zai tiki a kansa ne wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid da dai ubangijinka bai kasance ba mai yin zalunci akan bayin shi ilaihi rabbi إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شيء
Mm.
وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص ilaihi yuraddu ilmu sa'a zuwa Allah ne kaɗai maɗaukakin sarki ake mayar da al'amarin tashin alƙiyama babu wani wanda ya san yaushe za a tashi alƙiyama sai Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki wa ma ta min thamaratin min akmamiha kuma abinda duk wani akmam yake fitarwa na 'ya'yan marmari Allah na da cikakken ilimi game da wannan abinda ake cin al-akmam jam'i ne na alkimmu alkinmu shi kuma duk wani abin da zai tattare abin amfani daga cikin shi misalin irin ruman misali irin dawon masara da ababen da ke kama da suna daga cikin ababen da suke tare 'ya'yan marmari a cikin kwalfansu to Allah yana da cikakken sani game da duk wata bishiyar da ta fitar da 'ya'yan marmari adadin 'ya'yan marmari nawa ta fitar Allah na da cikakken sani game da wannan wa ma tahmilu min untha Allah na da cikakken sani game da duk wata mace da ta ɗauki juna biyu mai ta ɗauka wala ta za'u illa bi ilmihi kuma mace ba za ta taba aihuwa ba sai ƙarƙashin ilimin Allah maɗaukakin sarki sawa'un mace ta jinsin banu adam ko mace ta dabbobi da masu kama da su daga cikin mata ba wata mace da za ta ɗauki juna biyu sai Allah na da ilimi akan wannan juna biyu da ta ɗauka ba wata mace da za ta aihu sai Allah na da cikakken masaniya game da aihuwarta wa yawma yunadihim ranar da za a kira su su kafirai aina shuraka'i Allah ya ce da su ina ababan tarayyar da kuke tara ni da su a matsayin alloli a wurinku qalu sai su ce adhannaka ma minna min shahid adhannaka sai su ce ya Allah muna sanar da kai ma minna min shahid babu ɗaya daga cikinmu wanda zai yi shaida tabbat mun sanya maka abokin tarayya mu ba mu sa maka abokin tarayya ba Allah ce wa dalla anhum ma kanu yad'una min qabl sai ya bata a gare su abinda suka kasance suna kira ko suna bauta gabanin haka wa dhannu ma lahum min mahis kuma su tabbatar da cewa a yau ba su da makubuta ba su da maguda game da azaba Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ
Allah madaukakin sarki yace la yasamul insanu min du'a'il khair mutum ba zai taba gashiyawa ba game da roƙon alkhairi da dai dan adam ba zai taba gashiyawa ba wurin neman alkhairi da arziki da jin dadin rayuwar duniya wa in massahu shar idan ko sharri ya shafe sa wa in massahu sharru idan sharri ya shafe sa ko ta cuta ko talauci da abin da ke kama da shi daga cikin wahalhalu fa ya'usun qanut zaka ga yana daga cikin masu takura da damuwa qanutun kuma mai yankewa ne game da rahama ubangiji mai yanke tsammani zai fada daga cikin masu yanke tsammani wal in adaqnahu rahmatan minna idan ku muka dandana masa rahama minna daga gare mu min ba'di darra'i man ba'di darra'a massathu bayan cutar da ta shafe shi la yaqulanna hadha li to zaka ji yana cewa hadha li wannan an bani ne saboda na cancanci haka saboda kwarewata da iyawata da sanin hanyoyina na kasuwanci da neman alkhairi maimakon ya gode ma ubangiji akan ni'imar da Allah ya bashi kiyar sai ce wannan kwarewata ce da hazaka ta yasa Allah ya bani ko yasa na samu wa ma a zunnu sa'ata ƙa'ima kuma za ya ce ba na ma zaton cewa alƙiyama za ta tashi ba na ganin cewa za a tashi alƙiyama wadda in ruji'tu ila rabbi kai bar ma a ce za a yi tashin alƙiyama da zan koma wurin ubangiji na in ma an tashi alƙiyaman inna li inda hulal husna to lalle kam ni ina da kyakkyawan abu wurin Allah zai sakan ya mana da kyakkyawa irin yadda ya bani kyakkyawa a gidan duniya Allah ce falan ziqan alladhina kafaru bima amil da sannu tabbat za mu dandana mu wanda suka kafirta a madabin da suka kasance suna aikatawa na munanan ayyuka da ƙarya ta tashi alƙiyama wala nuziqannahum min azabin ghalid wallahi za mu dandana musu azaba mai tsananin gaske mai kabirin gaske kenan وإذا أنعمنا على إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونعى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط وإذا أنعمنا على الإنسان إذا مكي نئما دبيوة أكمتم أن يباش دوكيا دلافيا دقنشيا حنكني أعرض سيك ودك ينامي جوية بايا ونآ بجانبه يدنغنون جرمان كيد إسا وإذا مسه الشر idan kuma sharri da musiba da talauci da wahalhalar rayuwa suka same shi fadhu du'a'in arid zaka gane shi ma'abucin addu'a ce mai fadi da neman alkhairi a wurin Allah qul kace musu afara'aytum in kana min indillahi thumma kafartum bi ku bani labari idan ya kasance alqur'anin nan daga wurin Allah yake thumma kafartum bihi sannan ku kuka kafirce mishi kuka ki ku yi imani da shi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id wane ne ya kai bata sama da batan wanda ya bangare ko kuma ya fandare ma gaskiya ya saba mata sanurihim ayatina fil afaq Allah ce da sannu za mu nuna musu ayoyinmu fil afaq a cikin sasannin sammai da ƙasai za mu nuna musu alamomi da dalilan da suke nuna kaɗai ta kanmu cewa ba mu da abokin tarayya a cikin sararin samaniya da kuma cikin ƙasai da teku da ko'ina za su rika ganin wasu alamomi wanda za su tabbatar musu cewa akwai Allah maɗaukakin sarki wanda kuma kaga hakan yana faruwa tun da har a yanzu sai kaga Allah yana nuna makafarai wasu alamomin da suke tabbatar da cewa akwai Allah kuma shi kaɗai ne maɗaukakin sarki ya gwada musu hakan a cikin sararin samaniya ya gwada musu hakan a cikin sassanin ƙasa ya gwada musu hakan a cikin teku da sauran abubuwa wanda ke nuna cewa Allah makaɗaici ne shi kaɗai ba shi da abokin tarayya wa fi anfusihim kuma Allah zai nuna musu ayoyi da dalilan da ke nuna kaɗai ta shi a cikin kawunan su ma kaɗai kuma hakan ya faru tun da da yanzu duk wanda ya bibi yadda halittar dan adam take da irin abin da Allah ya tanada a cikin mutum na tafiyar da rayuwa cikin sauki da kwanciyar hankali zai tabbatar mushi cewa lalle akwai Allah madaukakin sarki Allah da ya aje maka idanunsu a inda kake ganin idanunku a inda kuke ganin su ya aje maka hancin shi hancinka inda kake ganin shi ya maka kunne ya maka gashi ya zo ya maka hannaye ya aje su inda suka dace haka ya maka kahuwa ya aje su inda suka dace ya maka komi wanda rayuwarka take bukata kuma rayuwa ba ta tahiya sai da wannan abu wannan kadai ya ishe ka gane cewa akwai Allah madaukakin sarki ya maka inji mai niki abinci ya bambanta maka tsakanin mai kyau da maras kyau ya tace mai amfanin ya shigar da shi a cikin jininka da mun ya zamanto amfani a rayuwarka wanda ko baya da kyau ya fitar maka da shi daban ka je ka zubar da shi in ba Allah ba wake yin haka waye tana da wanda wannan injin a cikin jikin dan adam wanda yake sarrafa irin wannan ayyuka kana kwana ma Allah na kula da kai kana cikin barci zaka kai kadai kana juyawa ka juya dama ka juya hagu wani ne ke maka baiwa ta juyawa in ba da Allah ba baka san ma kana juya ba da ce mutum zai kwanta a shashe guda ya ɗauki lokaci ya daɗe to zai samu kanshi cikin yanayi na gamewar jijiyoyin wannan bangaren ta yadda jini ba zai yawo yadda ake so ba har sai samu kanshi cikin mijiriya hannu ya yauni ko kafa ta yauni kamar yadda ka sani idan zaka zo kai zama guda ɗaya ka ƙi motsawa ka ɗauki lokaci mai tsawo to ɓangaren nan da ka taushe za ka hana jini ya gudana yadda yake so ta wannan ɓangaren sauran jikin jini na gudana yadda ake so sauran da ka taushe jini na ta iya sannu sannu to hakan zai gadar maka da mashirya ka kafa ta yi yauni ko hannun ya yi yauni ya kage sakamakon jini baya bi da kyau to idan ka kwanta ka iya kai awowi a bangare guda da Allah bai maka ni'ima ta juya ba ta yadda baka ma san kana juya ba da ka samu kanka cikin matsala da tashin hankali amma sai Allah ya baka dama kaga ka juya dama jima can wani abu ya ba da sako cikin jikinka cewa a yanzu ana son ka juya hukum sai kaga ka juya wayan maka wannan ni'ima Allah madaukakin sarki shi kadai ke ni'imtar da kai da wannan abu shi yasa Allah ya gayi wannan ni'ima akan ashabul kahf lokacin da ya tsiratar da su da imaninsu suka shige cikin kogo don kasu halaka su tsira da addininsu da imaninsu Allah sai ga irin ni'imar da ya musu a cikin kogo bayan sun shekara sama da 300 suna barci domin nuna karamarsu da girmansu sama da 300 suka suna kwanci cikin kogo har da karansu sai Allah ce wani kallibuhun za ta yamini wa za ta shimal sai mu dinga jujjuya su ta ɓangaren dama da ɓangaren hagu shekara 300 suna barci ba abinda suke sai juya an jima sai Allah ya juya su dama an jima sai Allah ya juya su hagun dan kan naman su ya zagonyi ya lalace shi yasa kaga jariri karami da an jima uwar shi ta juye shi da an jima an birkita shi shi da kanshi zai yi kuka ya ihu sai a sake mai kwanci saboda ni'ima ta tafalluk jujjuyawa bangaren dama da bangaren hagu kuma Allah sai maka kwalluwa ya sanya al'amurra masu yawa a cikinta wanda wannan kwalluwa tana yin wasu ayyukan da iya yanzu bincike ya kasa gano wasu bangarorin wani aiki suke har yanzu likitocin duniya kwararru da suka yi kowa kwarewa ta fuskar binciken kwalluwa sun kasa gano aikin wani sashi na kwalluwa kuma wallahi yana aiki amma iliminsu bai kai su gano wani irin aiki bai ke a yanzu watakila sai nan gaba wanda zai nuna maka cikin kudura ta Allah madaukakin sarki wanda zai nuna maka a karan kanka ma ya isa ka gano cewa akwai mahallicin ka shine Allah madaukakin sarki wanda shi kadai ne abun bauta ba shi da abokin tarayya cikin bauta shine Allah ya ce za mu nuna musu ayoyinmu da dalilai da alamomin da ke nuna cewa akwai Allah madaukakin sarki a cikin sasannin sammai da kasai kuma Allah zai nuna musu hakan har a cikin kawunansu su gane cewa Allah shi kaɗai ne abin bauta ba shi da abokin tarayya sai Allah ya ce a walam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid shin wai bai ishi ubangijin ka bai kasance akan dukkan komai mai bada shaida ne ko shakka babu Allah ya isa abin shaidu akan komai da komai ala Allah ya ce ku shawara innahum innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim lalle kafirai sun kasance fi miryatin a cikin shakku da kwankwanto game da haduwarsu da ubangijinsu ba sa ganin cewa alkiyama za ta tashi shakku suke kwankwanto suke ala Allah ce ku shurara innahu bi kulli shay'in muhit lalle Allah game da komi muhitun ya kewaye komi da komi da sani babu abin da zai buya karami ko babba kalkashin ilimin Allah da kewaye Allah kewaye Allah akan shi wannan shine karshen wannan sura suratul fusilat zamu shiga a cikin suratul shura ni Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم suratu shura sura ce makiya da ke dauke da ayoyi 53 bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce hamim ayn sin qaf waɗannan haruffa babu wanda ya san ma'anarsu bisa ga hakika sai Allah madaukakin sarki kadhalika yuhi ilaik kamar haka ne Allah ke yin wahayi ilaika zuwa gare ka ya kai manzon Allah wa ila alladhina min qablik haka kuma Allah yake yin wahayi ga wanda suka gabace ka naga cikin manzanni da annabawa الله العزيز الحكيم الله العزيز الحكيم الله شيني العزيز مبوين سركي الحكيم كما من حكمة له ما, له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل lahu ma fi samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai gaba daya da abinda ke cikin kasai lahu na shi ne shi kadai ba shi da abokin tarayya wurin mallaka su Allah madaukakin sarki wa huwa al-aliyyul azim kuma Allah shine al-aliyyu madaukakin sarki al-azim mai girma takadu samawati yatafattarna min fawqihinna sura qiris sammai gaba ɗayansu su tsari su tsage su daddare min fokihin a samansu tsora kiris samman nan guda bakwai su tsatsage su daddare min fokihin a samansu wal mala'ikatu su kuma mala'iku yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tsarkake ubangijin su madaukakin sarki suna godiya gare shi wa yastaghfiruna liman fil ard sannan suna neman gafara ga wanda suke doran kasa na daga cikin wanda suka yi imani ala kushurara insha Allah inna Allah huwal ghafurur rahim lalle Allah shine mai gafara kuma mai jin kai a bayin shi kenan wannan aya tana nuna irin yadda sammai gaba ɗayansu suke jin tsoron Allah maɗaukakin sarki sammai gaba ɗayansu sun kusa su tsage su dare su faɗo saboda tsoron Allah maɗaukakin sarki mala'iku kuma suna tsarkake ubangijinsu kullum ta hanyar yin tasbihi gare shi da gode masa sannan kuma suna neman gafara ga wanda suka yi imani kamar yadda muka ji ga ayoyin da suka gabata cikin tsoron da muka wuce sannan suna neman gafara ga wanda suka yi imani a doron ƙasa Allah mai yawan gafara ne ko mai rahama ne akan bayin shi walladina takhadhu min dunihi awliya walladina takhadhu min dunihi awliya lalle wanda suka riki kuma bayan Allah bun bauta wanda ba Allah ba Allahu hafizun alaihim Allah madaukakin sarki ya kiyaye su ya tsare duk ya san abin da suke aikatawa wama anta alaihim biwakil lalle kai manzon Allah ba mai sa ido bane ko mai tsarewa game da abin da suke aikatawa kai kawai mai isar da sako ne game da abin da aka ce ka faɗa musu na su imani da Allah wa kadhalika auhayna كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم
wakadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan kamar haka ne muka yi wahayi zuwa gare ka na alqur'ani wanda ya sabko da yaran larabci litunzira ummul qura domin ka gargadi uwa alqaryu ita ce garin makka an ce magarin makka uwa alqaryu kasancewa daki na farko da aka yi domin raya bautar ubangiji shine dakin ka'aba an yi shi a garin makka shi yasa ake ce mata ummul qura kuma kasancewa ita ce alqibla kowace ƙasa daga cikin ƙasashen musulmi anan za su fuskanta su yi sallah Allah ya ce mun sabkan maka da alqur'ani da yaren larabci dan ka gargadi mutanen da ke rayuwa a cikin uwa alqaryu ita ce garin makka wa man haulaha da garuruwan da suke gaba garin makka wa tunzira yawmal jam'i la rayba fi la rayba fi kuma kai gargadi game da ranar haduwa ita ce ranar tashin alqiyama la rayba fihi babu shakka ko kwankwanto game da faruwar tashin alqiyama fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fariqun wani bangaren na mutane fil jannati za su shiga aljanna sakamakon sun yi imani da kai sun yarda da abin da ka zo da shi na alqur'ani wa fariqun fis sa'ir wani bangaren na mutane mutane za su kasance cikin wuta sakamakon kafirce maka da kafirce abin da aka turo ka da shi walau sha Allah da Allah ya ga dama la ja'alahum ummatan wahida da Allah ya sanya su sun kasance akan addini guda ɗaya su bauta mishi babu wanda zai kafirce mishi walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati sai dai Allah yakan shigar da wanda yake so daga cikin bayan shi a cikin rahmaci shine gidan aljanna wadh-dhalimuna su kuma azzalimai da suka kafirce malakum min waliyin wala nasir ba su da wani wanda zai jibanci al'amarin su gobe kiyama wala nasir ba su da wanda zai taimakon su a gaban Allah madaukakin sarki wannan aya tana nuna girma da faɗi ta rahama Allah maɗaukakin sarki ga wanda suka yi imani da Allah ya ga dama da babu wanda zai kafarce mishi a doron ƙasa sai dai rahama shi ce yakan bada ta ga wanda ya so a cikin bayanci ina fatan mun gane kenan ya nuna maka hanya ta gaskiya wadda za ta kai ka zuwa ga gidan aljanna kuma ya nuna maka hanya ta ɓata wadda idan ka bi ta za ka halaka kana da zaɓi ko ka bi wannan ka tsira gobe ka shiga aljanna ko ka bi wannan ka tabe gobe ka shiga wuta shi dai bai tirsasa ka ba akan sai ka kafirce mishi bal ma Allah baya san kafirce wala yarda li ibadihi al-kufr ina fatan mun gane amma Allah ya riga ya san wanda za su yi imani da shi su shiga gidan aljanna kuma ya riga ya san wanda za su kafirce mishi gobe su shiga wuta wannan ya gabata a cikin kudarar ubangiji kuma sananne ne a wurin Allah ina fatan mun gane kenan mu masu imani ko mu mutane abinda ya kamata mu dogara a kan shi shine mai Allah yake so mai ya turo mana shine kuma zai tambaye mu ba zai tambaye mu ba da abin da ke rubuce akan lauhul mahfuz kuma mu ba za mu dogara ba da abin da ke rubuce akan lauhul mahfuz na cewa wa an ga rubuta su cikin an wuta wa an ga rubuta su cikin aljanna saboda ni da kai babu wanda ya san a ina aka rubuta shi ina fata mun gane mu dai an ce mana ga annabi an turo ga alqur'ani a matsayin shari'a daga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo masa mu bi shi mu yi koyi da shi a nan tsira take kenan me mana saura mu yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama mu bi abin da ya zo man da shi na sako daga wurin Allah a nan tsira take kar mu dogara da abin da ke rubuce can dandani da kai babu wanda ya san abin da ke rubuce amma Allah ya riga ya san me ke rubuce can ya san yan wuta ya san yan aljanna ni da ke yin sallah nake azumi nake zakka nake haji nake ayyukan alkhairi ba wai ina yi ba dan dogaro da abin da ke can a rubuce ban san me aka rubuta ba mai yiwa karshen rayuwa ta in fandare in kafarce in shiga wata Allah ya kiyashe mai kare wanda ya kafarce ya ki sallah ya ki hajji ya ki komi ba zai ce ya dogara da abin da ke can rubuta ba saboda waya sanar da shi mai ke rubuta can mai yiwa nan karshe ko nan gaba imani shiga da cikin wanda za su shiga gidan aljanna kenan ba a dogaro da abin da Allah ya rubuta a cikin lauhul mahfuz na cewa ga yan wuta ga yan aljanna abin da ake dogara da shi abin da Allah ya sabkar maka ta hanyar manzanka annabi Muhammad shine alqur'ani ka bi shi nan ne hanyar tsira take ina fata mun gane kenan da Allah ya ga dama da zai sa mutanen ƙasa gaba ɗaya su shari'a gaba ɗaya su yi imani ba wanda zai kafirce daga cikinsu sai dai ba haka ba Allah yakan ba da rahama shi yakan raba ta ga wanda ya so daga cikin bayan shi wanda kuwa suka kafirce mishi ba su da makoma sai wuta gobe kiyama shi yasa kaga yace sai dai Allah madaukakin sarki yana raba rahamar shi ce akan wanda ya so daga cikin bayan shi bai ce ba yana raba wuta da azaba akan wanda ya so sai ce rahmash yana raba ta amma ka wuta in ka ganka cikin ta kai ka sheba kanka kai ka zaban ma kanka hanyar da ta kai ka a cikin wuta annan mutum yana da zabi ba tirsa sai shi ba ake ba in ka ga dama wanga hannunka ne ka ga dama ka sa shi cikin ruwan sanyi ka ga dama ka zara shi cikin wuta kai ta shafa ko ba ka ba ba ka ce an tirsa sa ka kasa cikin ruwan sanyi ko ka sa shi cikin wuta kafa ta ka ce ka ga dama ka taka kwalba ko ko abin da ba zai cutar da kai ba ina fata mun gane abin da ake so dai a gane mutum yana da iko yana da zaɓin yayi abin da yake so amma alkhairi ko kuma shar ba tirsa saka ba akai an nuna maka hanya kai dai kai sai Allah ya ce أم تقروا من دونه أولياء الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب abittakhadhu min dunihi awliya shin yanzu za su rika kuma bayan Allah wasu alloli na daban wanda ba Allah ba fallahu huwal wali lalle Allah shi kadai ne abun bauta ba shi da abokin tarayya wa huwa yuhyil mauta kuma Allah nan shine ke rayar da matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah akan komai mai cikakken iko ne wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka samu sabani a cikin shi na wani abu fa hukmuhu ila Allah hukuncin shi yana komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki shi yasa idan kuka yi sabani wanga yace kaza yayi da awa halacci wanga yace kaza waye da awa sabani haka na haramci to ba abin da zai rabe muku garrama ku ko mu kan daidai shine ku mai da al'amarin ku zuwa ga Allah shine alqur'ani mai girma ko zuwa ga manzon Allah shine sunnonin shi anan za ku samu raba garrama ku gane wa ke kan daidai wa ke kan kuskure zalikumullahu rabbi wannan fa shine ubangiji na alaihi tawakkaltu a gare shi na dogara wa ilaihi unib kuma zuwa gare shi nake komawa fatirus samawati فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم fatiru samawati wal ard Allah makagin sammai gaba ɗayansu da ƙasai gaba ɗayansu ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah da ya sanya muku daga gare ku azwajan matayenku yayi ku jinsi na maza da jinsi na mata don ku samu auratayya tsakankanu wa min al'an'ami azwaja haka daga cikin dabbobi ma azwajin sai yau shi jinsi biyu jinsin maza da jinsin mata don su dinga auratayya tsakankaninsu yadda ukun fihi don ya yawaita ku a cikin auratayya da ke faruwa tsakankanin a samu yawa na banu adam a samu yawa na dabbobin da ake amfani da su yau da gobe laisa ka mithlihi shay'un babu wani abin da ke kama da Allah kuma menene wa huwa as-sami'ul basir kuma Allah madaukakin sarki as-sami'u mai ji ne al-basiru mai gani wannan aya ita ce raba gardama tsakanin mutanen da suke kore ma Allah wasu sufofin da ya tabbatar ma kansu da ahlus sunna da suke tabbatar ma Allah sufofin da ya tabbatar ma kanshi ba tare da sun kamanta shi da halittun shi ba wasu ɓangare daga cikin asha'ira da maturidiyya da sauran ɓangarori na ƙungiyoyin addini suna ganin cewa a daina sifanta Allah da wasu sufofin da ya sifanta kanshi da su sai dai a yi tawili yayin sifanta Allah da wannan sufofin idan aka ce Allah yana da hannu kamar yadda ya faɗa yana da hannu sai su ce a'a ba hannu ba za a cewa a ce yana da ƙudura ina fata mun gane sai su ce idan aka ce Allah yana da hannu kaga mu ma muna da hannu a lokacin mun kamanta Allah da kanmu wanda hakan bai dace kaga wannan kuma sabanin gaskiya ne ahlus sunna suka ce a'a idan Allah ya ce yana da hannu sai mu ce eh yana da hannu bambancin mu da ku kawai hannun Allah ya dace da zatin Allah hannun mutane ya dace da zatin mutane yadda Allah bayar ta baya ya sha bamban da mutane haka hannun shi ya sha bamban da na mutane ina fata mun gane hannun mutum mun san yadda yake gashi nan kamar yadda muke ganin shi wa ya san Allah bale ya san yadda hannun Allah yake to hannun Allah yana nan tare da Allah da irin yadda zatin Allah yake hannun mutum ko kamar yadda kuka san shi kenan kawai suna ne aka yi ittifaki ciki amma sufofin ba guda bane ina fatan mun gane haka cikin sauran halittu ma zaka kowace halitta na da hannunta biri na da hannu ko kaza na da hannu tantabara na da hannu kiyashi na da hannu duka wannan abubuwan suna da hannu kowane ɗaya sunan shi hannu amma iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane duba ga cewa halattun ma sun sha bamban to ina ga idan aka ce hannun Allah wane ne ya san hannun Allah to tunda Allah ya ce yana da hannu a manhajin ahlus sunna sai mu ce eh yana da hannu me yasa saboda shi ya ce yana da hannu amma kan mun san hannun Allah baya kama da hannun halittar shi ina fata mun gane kamar yadda ayar ga ta tabbatar ne Allah ya ce babu mai kama da shi daga cikin halittun shi tare da haka shi mai ji ne kuma mai gani ne halittun shi suna ji ko ba su ji suna gani ko ba su gani amma Allah ya tabbatar ma kanshi ji da gani kuma ya tabbatar ma halittun shi mi ji da gani kenan sai mu gane cewa jin ba ji iri ɗaya bane ba ganin ma ba gani iri ɗaya bane ba ganin Allah ya sha bamban da ganin halittun shi jin Allah ya sha bamban da jin halittun shi tunda kaga Allah ya tabbatar ma mutum ma yana ji yana gani hal ata ala al insani hinun min ad dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an mai ji basiran mai gani nan kuma Allah ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al basir babu mai kama da shi tare da haka yana ji kuma yana gani kaga Allah ya tabbatar ma dan adam ji da gani kuma ya tabbatar ma kanshi ji da gani amma ko shakka babu jin ba iri ɗaya ba ne ba ganin ma ba iri ɗaya ba ne ina fatan mun gane jin mutum yana da iyaka kuma jin mutum baya son hayaniya kuma jin mutum yana karɓar wani yare bai gane wani yare kuma jin mutum yana da hajji duk yadda kake ji ba za ka ji abin da ya wuce can ba duk yadda kake ji in mutum biyu suka raɗe suka laɓe can suka yi nisa gare ka suna raɗa baka san me suke faɗa ba kuma idan mutane suka taru a kanka kowa na faɗa abin da ya ga dama kuma da kai suke ba za ka iya fahimta su gaba ɗaya ba ɗaya ma ba za ka ji ba kuma dukansu magana suke saɓanin Allah Allah yana jin kowa yana jin komi yare baya tasiri da Allah Allah yana jin magana kurma ma da bale mai yin magana da wani yare na daban in kuka haɗu gaba ɗayan ku ku yi magana a lokaci guda kowa ya ga ya bukata shi da irin abin da yake so a wurin Allah Allah yana jin ku ɗaya bayan ɗaya ya san duk abin da kuke faɗa haka shi mutum yake ba haka ba ne yake ganinka yana da iyaka wani abin idan ka tsinka shi zaka ce ga wata can sai an jima in yanzu sai ka ga namiji saboda karamcin hange da da tsinkaye ko ganinka yana da iyaka ganin Allah haka ne ganin Allah ya kewaye komai da komai babu wani abu a sararin samaniya ko ƙasa ko da daidai da kwayar zarra ko bai kai girman kwayar zarra ba sai dai Allah yana ganin shi kuma ya san inda yake shi yasa yace wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin mubudayyan gaibi gaba ɗaya hannun Allah suke babu wani ganyen bishiya da zai faɗo sai Allah ya san ya zai faɗo kuma ya san ina zai faɗa babu wata ƙwayar zarra a cikin sararin sammai ko cikin ƙasa cikin duhun ƙasa sai dai Allah na da ilimi cikakke game da wannan abu danye ne ko bushashe ne babu wani abu sai dai yana nan rubuce a cikin littafi bayyananne a wurin Allah madaukakin sarki kaga ilimin Allah ya kewaye komai da komai sabanin jin ganin Allah da ilimin shi ya kewaye komai da komai sabanin ji da ganin dan adam kenan mu yanzu a matakin mu ahlus sunna game da sufofin Allah duk abin da Allah ya sifanta kanshi da shi na sufofi mun yi imani da shi mun yarda da shi wajibi ne kuma kai imani da shi ina fatan mun gane sai dai ba mu kakaitawa ba ma kamanta sifar Allah da sifofin bayan shi sai mu ce Allah yana da hannu eh yana da hannu me yasa yana da hannu shi yace yana da hannu yaya hannun Allah yake babu wanda ya sani sai Allah Allah yana ji eh yana ji me yasa yana ji shi yace yana ji a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah ya yake ji babu wanda ya san yadda Allah yake ji sai Allah ina fatan mun gane ba za mu juya ba mu ba ta wata ma'anar daban wanda ba ta dauka ba wannan ilhaji ne bai dace ba da kuma sufofin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce hakaranta lahu maqalidus samawati wal ardh lahu maqalidus samawati wal ard makullanyan sammai da kasai gaba daya a wurin Allah shi yabsutur rizqa liman yasha yakan shimfida arziki ga wanda ya so daga cikin bayin shi wa yaqdir ko ya kuntata ya hana mashi arziki innahu bi kulli shay'in alim lalle Allah game da komi alimun masani shar'a lakum min ad-din
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا من وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب na'am فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ألا يا شرع أنت مكو ندق cikin addini ما وصى به نوحا إرم أبن دي وسيتي دشيزوا النبي نوح والذي أوحينا إليك هكا ألا يا شرع أنت مكو أبن دا ألا يوهي زوا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا أبن دا أكا شرع أنت شيني أقيدة دا توحيد annabawa gaba ɗayansu sun yi tarayya cikin tauhidi da aqida ba su sabawa imani da Allah imani da annabawa imani da tashin alqiyama imani da hisabi imani da wuta da aljanna gaba ɗayan annabawa ba su saba ba cikin tauhidi da imani shine shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuha wallazi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahim da abinda muka yi wasici shi da shi zuwa ga annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa da isa malamai sun ce an takaitu ne zuwa ga wannan annabawa saboda girmansu da matsayinsu a cikin sauran annabawa kuma kasancewa su ne suka fi mabiya game da sauran annabawa an aqimu din wa la tatafarraqu fi shine ku tsayar da addini wa la tatafarraqu fi kada ku rarraba a cikin addini kabura alal mushrikeena ma tad'uhum ilay yayi girma akan mushrikai abin nan da kake kiransu zuwa gare shi shine kade ta Allah shi kade madaukakin sarki ba sa san haka dan haka abin yayi girma a cikin zukatansu Allahu yajtabi ilayhi man yasha Allah yakan zaɓi wanda ya so daga cikin bayan shi wa ya hadi ilaihi man yunib kuma yakan shiryar da wanda ya so daga cikin bayan shi kasance mai komawa ne a wurin wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum ay yahudawa ko kuma kafirai ba su rabu ba saura suka kafirce saura suka yi imani illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm sai bayan da ilimi ya zo musu karara sannan suka kafirce suka kangare mu annabinsu baghyan dan zalimci bainahum da ke tsakankaninsu da hasada da keta walaula kalimatun sabaqat min rabbika in ba dan kalima ba da ta riga ta gabata daga wurin ubangijinka ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci sananne la qudiya bainahum da Allah ya hallaka kafiran makka nan dai Allah ya riga yayi kalmar da ta riga ta gabata cewa ba zai hallakar da al'umma annabi ba ta gaba ɗayan su ya ruguza su irin yadda ya ruguza adawa da samudawa da Allah ya hallaka al'umma annabi Muhammad saboda kafirce mu annabi da suka irin yadda ya hallaka mutanen Ad da samudawa wa innal ladhina urithul kitab lalle waɗanda aka gadar ma littahi min ba'dihim bayan waɗancan wanda suka gabata lafi shakki minhum rib lalle suna cikin shakka game da wannan littahi falidhalika saboda haka fad'u kai annabi kai kiran al'ummarka nuna musu daidai jawo hankalinsu bayyana musu komai da komai game da abin da ya shafi lamarin addini jawo musu kusa da nesa buga musu musallai ko cewa sun yarda su yi imani falidhalika fad'u wastaqim kai kuma ka daidaita akan al'amarin addinin ka kamar yadda Allah ya ce kai shi zaka yi kama umirta kamar yadda aka fore ka wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soye-soyen zuciyoyinsu wa kul ka ce amantu bima anzalallahu min kitab na imani game da abin da Allah ya sabkar na littafai gaba daya babu wani littafi daga cikin littafan Allah sai face na yarda da shi kuma na imani da shi a matsayina na manzon Allah wa umirtu li a'jila bainakum kuma an fore ni cewa in yi adalci tsakankanin ku yayin muku hukunci idan wani abu ya shiga tsakankanin ku na rigima ko mas'ala tsakankanin Allahu rabbuna Allah shine ubangijinmu gaba daya wa rabbukum kuma shine ubangijinku lana a'maluna mu kam muna da ayyukanmu masu imani kuma ayyukan nan namu su za a tambaye mu akan su ku ba za a tambaye ku da ayyukanmu ba walakum a'malukum kuma kuna da ayyukanku da kuke ku je ku yi ayyukanku na kafirci da kangare ma gaskiya mu ba za a tambaye mu gobe kiyama akan ayyukan da kuke aikatawa la hujjata bainana wa bainakum babu wani musu daga yau da jayayya tsakankani na da ku game da al'amarin addini ku yarda ko ku yarda hujja ta riga ta bayyana cewa addinin daga wurin Allah yake Allahu yajma'u bainana wa bainakum lalle Allah zai hada tsakanin mu da ku gobe kiyama wa ilayhi al-masir zuwa gare shi ne makoman mu gaba daya sai Allah ya ce والذين يحاجون بالله من بعد ما استجيب له حجتهم داخلة عند ربهم حجتهم داخلة عند ربهم وعليهم غضب وله عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريبة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد والذين يحاجون في آيات الله للي waɗanda suke musu suna jayayya game da ayoyin Allah min ba'di mastujiba lahu bayan wasu sun riga sun karɓi ayoyin Allah sai yi imani da su hujjatuhum dahidatun inda rabbihim wanda suke jayayya hujjar su ba komai bace sai lalatatta hujja a gaban ubangijinsu a wurin Allah su madaukakin sarki wa alaihim ghadabun fushin Allah ya tabbata a gare su walahum azabun shadid kuma suna da azaba mai tsanani gobe kiyama Allahu alladhi anzala alkitaba bil haqqi wal mizan Allah shine wanda ya sabkar da alkitab littafan da suka gabata gaba daya bil haqqi da gaskiya wal mizan kuma Allah shi ya sabkar da adalci domin ai adalci tsakankanin mutane wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib kuma wa ya sanar da kai cewa alqiyama kusa take bi ma'ana alqiyama babu wanda ya san sha'ananta da ranar da za ta tashi sai Allah shi kadai madaukakin sarki yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha yasta'jiluna yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha wanda ba su yi imani da tashin alkiyama ba suna neman a gaggauto musu da tashin alkiyama suna cewa ina batun tashin alkiyama da kuke cewa ina zancen da kuke cewa duniya za ta tashi alkiyama ta tashi ku zo mana da alkiyaman mu gani mana in gaskiya ne haka kafarai suke cewa wanda ba su yi imani da tashin alkiyama ba wallazina amanu wanda ko suka yi imani da tashin alkiyama mushfiquna minha suna jin tsoron lamarin tashin alkiyama sun san me zai faru can shi yasa suke taka tsantsan suna yin abin da Allah ya ce su yi suna neman su guje ma abin da Allah ya ce kar su yi saboda gudun me zai faru da su gobe alkiyama shine wallazina amanu mushrikuna minha wa ya'lamuna annaha alhaqqa kuma sun san cewa tabbat alkiyama gaskiya ce ala Allah ya ce ku shurara innal ladina yumaruna fis sa'ati lalle waɗanda suke shakku ko kwankwanto game da faruwar tashi alkiyama lafi dalalin ba'id tabbat suna cikin bata manisanciya الله لطيف بعباده لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة يزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصير أم لكم شركاء شرعوا لكم من الدين ربهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير
Allah ce Allahu latifun bi ibadi lalle Allah mai tausayi ne game da bayin shi masu imani wanda suka yarda da shi yarzuqu man yasha'u yana arzutar da wanda ya so daga cikin su wa huwa al aziz kuma Allah al-qawiyyu ne mai karfi ne da babu abin da ke gagar shi al-azizu mabwayin sarki ne da babu abin da zai faskara shi man kana yuridu harfa al-akhirati nazid lahu fi harfi duk wanda yake nufata harfa al-akhirah ladan gobe kiyama gobe tashin alkiyama ranar lahira nazid lahu fi harfihi sai mu dada mushi cikin abin da yake nema na lada da sakamakon gobe kiyama wa man kana yuridu harfad dunya wanda kuma kwadayen duniya yake nema sakamakon duniya yake so abin duniya yake so mai karewa nu'tihi minha nu'tihi minha sai mu bashi daga cikin wannan duniya wa ma lahu fil akhirati min nasib sai dai baya da wani rabo ko kaso gobe alqiyama wannan ayat tana nufin duk wanda zai yin aikin alkhairi daga cikin aikin da ake neman lahira da su nufin sai ya samu duniya to sai Allah ya bashi duniya gobe kiyama ya hana mashi wani rabo daga cikin rabon da masu imani za su samu wanda ko zai yi aikin lahira dan neman kusanci wurin Allah da neman lada wurin Allah neman aljanna da tsira gobe kiyama sai Allah ya dada mushi a cikin abin da yake nema na lada kenan ba a aikin lahira dan a samu duniya ba za ka tashi ba kana aikin lahira nufin ka samu duniya in kai hakan rabanka na lahira sai a gaggauta baka shi nan a duniya sai ka je gobe kiyama baka da komai a gaban Allah baka da wani rabo na tsira a gaban Allah Allah ya shi mu kare shine wa malahu fil akhirati min nasib am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah shin ku suna da wasu ababan tarayya ne da suka rika kuma bayan Allah shara'u lahum suke shar'anta musu min ad-din na daga cikin addini ma lam ya'zan bihi Allah irin abinda Allah bai ba da izini da yin shi ba ولولا كلمة كلمة الفصل لقضي بينهم إن بعد كلمة ميرر بيوا با دا الله يا زرتد hukunci tsakankaninsu وإن الظالمين لهم عذاب أليم للي الظالمين سنة عذاب أليم ميرددي كما أن آية dalili ne mai karfi game da cewa bai halatta ba wani ya zo ya shar'anta mu wani abu wasu mutane wani abu a cikin addini da sunan addini irin abin da Allah bai ce a yi ba ina fata mun gani shari'a jira ake Allah ya shar'anta muku sallah ga yadda za ku yi ga adadin ruku'in da za ku yi azumi ga yadda za ku yi shi ga sifar da za a yi shi aikin hajji ga yadda za ku yi shi ga yadda ake son a yi shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli kamar yadda yace game da abin da shafi aikin hajji khudhu anni manasikakum ku koyi yadda za ku yi aikin hajji a wurina ku koyi yadda za ku yin sallah a wurina annabi an turo shi ne domin ya nuna muku ya za ku bauta mu ubangiji ba a baka damar ka kirkiri naka ba ba a baka damar ka tsara naka ba ba abin da ya kawo fandare wa al'umma da samun sabani a tsakankanin su a yau sai kirkira da sunan addini kayi naka irin wanda ba nawa ba ni ma nayi nawa irin wanda ba naka ba shi yasa dole mu samu sabani inda a ce mun bi qur'ani da sunnan manzan Allah mu saki duk wasu ƙungiyoyinmu da jagororinmu mu riƙi jagora babba shine Qur'ani da hadisan Annabi da ba mu sabani tsakankaninmu ba da mun kasance kan mu ɗaya al'umma ɗaya da babu sabani ta tare da ita ina fata mun gane amma abin da ka sabani yau ko ya makale ma shehun shi ko ya makale ma waliyin shi ko ya makale ma jagoran shi ko da ko shehun nashi ko waliyin shi ko jagoran shi ya saba ma daidai zai bi shehun shi zai bi waliyin shi zai bi jagoran shi hakan shi ya gadar da samun sabani tsakaninmu da irin mutum ya shar'anta abu ya sa shi a cikin addini alhalin ba cikin addini bai ci kawai saboda shi yana ganin kyawun shi ko yana ganin ya inganta ina fatan mun gane wanda kaga haka yana nuna maka ba addini bane shi yasa abin da yake addini ne zaka ga galibi ba a sabani a cikin shi ina fatan mun gane abin da yake ba addini bane ba zaka ga kowace al'umma da tashi da tata da irin yadda take yin abinta sallah yanzu ka ɗauki misalin ta da inda ka je iri ɗaya ce asubahi biyu zatin sallah kenan asubahi biyu la'asa a zahar hudu la'asar hudu magariba uku lisha'i hudu ka taɓa garin da ake yin saɓanin haka inda musulmi ne na gaske a wurin ba za ka ga saɓanin haka ba duk duniya ƙasashen musulmi haka suke ta yi ta wannan shari'a ce allah ya saukar da ita kuma a kanta ake ba samu gurɓata a cikin ta amma wasu abubuwan sai ga kowa da irin nasu kuma za ka ga abin da aka kirkira aka sashi cikin addini da sunan addini ba addini ba za ka ga wannan abin kullum ci gaba yake yana samun ɗaukaka yana samun watsu kamar yana ƙara zamani na tafiya shi ma yana buɗuwa ina fata mun gani zamani na ci gaba za ka ga abin yana ƙaruwa yanzu sallah asuba duk yadda aka ci gaba a duniya raka a biyu ce duk yadda duniya ta ci gaba ta bunƙasa ta mugana tattan arziki da komai raka'an nan biyu ce har gobe kiyama amma ka diba sha'anin maulidi yanzu da maulidi fa yini guda ne ake raɗa rana guda ɗaya sha biyu ga wata rabiul awwal da an taro ai yan karance karance a ci abinci a wasu yanzu ya ake maulidi kowace al'umma da irin ta kuma yanzu wata guda ake ciro ana yin shi bayan an yi wata guda sai an rake shi ma kuma nan gaba ma zai ci gaba da ko babu kiɗe-kiɗe yanzu abin duk wani abin kiɗi da aka tsaro na zamani yanzu sai an yi amfani da shi a wurin maulidi wallahi in ka je wata ƴan maulidin mu nan kaga ƴan garin ga idan suka je masar ko sudan wallahi in suka ana maulidi ba za su taɓa imani da su da su wannan ba maulidi ba ne saboda can su sun wuce hankali sun kai inda ba tsammani in ka je hilin maulidi hilin maulidi a sudan wani irin mawakekin hili ne gwamnati ya ɗauka duk wanda ke sanya maulidi can zai je ɗauki hayar kwa ya kafa maulidin shi za ka iske wurin yadda ka san ana wani irin abu na ban mamaki duk wani abu na kiɗa na zamani na morewa akwai sha'awar kaya kala-kala abinci kala-kala kiɗa kala-kala duk inda ka wuce gangaci wallahi talla za ka yi al'ajabi ka yi mamaki mata mutabarrijat ga sanan kala-kala kuma nan ake kwana maza da mata kaga ai nan wurin ba sa kai ga wancan tsarin ba da za su ga wancan za su ci wancan mutanen banza ne su kuma da za su gana namu sai su ga sun kasara ba su kyauta ba ba su kai inda ake so eh man to haka sha'anin bid'a take ana ci gaba sai ka ga shi ma abin yana ci gaba ana ci gaba yana sakewa yanzu yan bid'a da da ke maulidi idan aka taso da shi yanzu aka ce ga maulidi ba zai taba yarda da shi irin wanda suka yi shekara hamsin su ko saba'in da wuce aka ce maulidi ta ba gaskiya ba ne ta suware dai ake ba maulidi to kuma nan gaba shekarun da za su nan gaba shekara hamsin da za su nan gaba in aka walo musu mutanenmu da suke maulidi da kayan kaɗi da komai na lalata ta za su yanka sun ƙasara ba su waye ba sau da yanzu duniya ta tushe haka sha'anin bida yake kullum duniya na ci gaba shi ma yana ƙara ci gaba yana ƙara buɗuwa amma addini yana nan tabbace inda yake bai sakewa duk yadda duniya ta ci gaba za ka isko abin nan shi ne kuma duk inda ka je shi ne ina fata mun gani amma kuma in ba haka ba za ga kowa da irin nashi kowace ƙasa da irin nata kowace al'umma da irin nata shi yasa baya da kyau bai dace ba ka kirkiri wani abu ka sanya shi cikin addini da sunan addini haramun ne kamar kana son ka kishiyanci Allah ne wurin shar'anta shari'a Allah shi kada ke shar'anta shari'a annabi ma bai yi ba sai da aka ce yi dada bale kai ya ishe ka kai koyi da abin da annabi ya zo maka ba wai ka kirkiri sabo ba ka sashi a cikin addini tara zalimin mushfiqina mimma kasab kai mai hankali zaka ga kafare gobe qiyam mushfiqina suna cikin firgici da tsoro mimma kasabu game da abin da suka aikata mai muni a gidan duniya wa huwa waqi'un bihim alhalan abin zai riskar su zai kama su والذين آمنوا وعملوا الصالحات wanda ko suka yi aiki suka yi imani suka yi aiki na gari fi rawdatil jannat suna cikin rawdatil jannat wani wuri ne madaukaki a cikin aljanna lahum ma yasha'una inda rabbihim sana da duk abin da suke so a wurin ubangijin su zalika huwa al kabir to wannan shine falala mai girma zalika alladhi yubashshiru Allahu
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشر الله ذلك عباده الذي يبشر الله عباده
عباده الذين آمنوا عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور zalika abin nan da aka ambata maka na abin da 'yan aljanna za su samu na rawdatul jannata da duk abin da ran suke so za a ba su alladhi yubashshiru Allahu bihi ibada shine abin da Allah yake albishir ga bayin shi wanda suka aikata aiki na gari alladhina amanu wanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata aiki nagari qul annabi ka ce mu al'ummaka la as'alukum alaihi ajra bazan roƙe ku ba bazan tambaye ku ba wani sakamako ko lada akan abin da nake gaya muku na da'awa da abin da Allah ya turo ni zuwa gare ku na aikin alkhairi illa almawaddata fil qurba sai dai kaunar ku yi aikin da zai kusantar cikin fasarun da malamai suka yi ma wannan aya wa man yaqtarif hasanatan duk wanda ya aikata aiki mai kyau nazid lahu fiha husna za mu dada mishi kyakkyawa akan aikin da ya mai kyau inna allaha ghafurun shakur lalle allah ghafurun mai gafara ne shakurun kuma mai yalwar rahama ce ga bayin shi am yaquluna tara lalle Allah mai gafara ne kuma Allah yana so kuku mai godiya ne akan aikin da kuke aikatawa nagari am yaqulu naftara shin kowai za su cewa kirkira ce kai ta ƙarya alallahi ga Allah am yaqulu naftara ala allahi kadhiba shin ko za su ce annabi ya kirkiri ƙarya ne ga Allah madaukakin sarki fa in yasha illa idan Allah ya so yahtim ala qalbika zai yi rufi akan zuciyarka wa yamhu Allahu al-batil Allah shike shafi banza da ƙarya wa yuhiqqu al-haqq wa yuhiqqu al-haqq bi kalimatihi kuma ya tabbatar da gaskiya da kalmomin shi innahu alimun bi dhati sudur lalle Allah masani ne game da abin da ke boye cikin zakatanku da cikin kirjinku ina ganin nan za mu dakata muna faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da haka Allah ya fi mana gaba ɗaya